إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أشي gaba da karatunmu na wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taimiyya yau muna ranar alhamis wacce ta daidai da ranar 28 ga watan shawwal hijira 1444 wanda ya daidai da ranar 18 ga watan 5 2023 miladiya yau karatu mu bangaren hadisi ne bangaren mustalahul hadis wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar al-sheikh mahmud ahmad al-tahan alaihi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na 40 a cikin karatunmu na wannan littafi muna cikin albabu thalis babi na uku wanda yake magana akan arruwayat wa adabuha ruwayoyi da ladubban ruwaya wanda yana kunshe da fasalin lika abin nan muna cikin fasalin farko abin nan ayyawa muna cikin fasalin farko wanda yake magana akan abin nan kaifiyatu dabtin ruwaya wanda muna al-mabhath من كرنت المبحث الأول من كرنت المبحث الثاني يوزا منتاجي المبحث الثالث كو هكا نكي صماني من كرنت المبحث الأول أبنا كركشن باب بفصلي بمبحثي من كرنت مبحثي نفركو كيفية ضبط الرواية مبحثي نبيو يا مغانا عن طرق, طرق التحمل وسيو الأداء wanda ya bayyana mana hanyoyin da ake karɓo hadisi da kuma hanyoyin da ake bayar da shi wanda ya ambaci wajen hanyoyi guda takwas akwai as-sama akwai al-qira'a ala sheikh akwai al-ijaza akwai al-munawala akwai al-kitaba akwai al-i'lam akwai al-wasiya akwai al-wujada wanda shine karatun mu na karshe aka yau zamu tashi al-mabhath al-thalith mabhasi na uku mabhasi na uku karkashin wannan babi mabhasi na uku zai magana akan kitabatul hadisi wa dabtuhu tasnifu fihi rubuta hadisi da kuma kiyaye shi har da ce shi wa tasnifu fihi da kuma wallafe wallafe a cikin abin da ya shafi hadisi ya sa lamba ƙasa ya ce sa'abhasu hazal mawdu bi ikhtisar yace zan kawo bahasin wannan maudu'i tare da takaitawa li'anna kaseeran min qawaid al-kitaba wa at-tashih saboda da yawa daga cikin ka'idodin rubutu da kuma inganta rubutu sarat min muhimmati al-muhaqqiqi wa at-tabi'i fi hadha zaman ya zama aiki ne na masu tahqiqin littafi da kuma masu buga littafi a wannan zamanin masu buga madaba'o'i masu buga littattafai da kuma masu ta haƙiƙi malamai masu ta haƙiƙin littattafai su ne suke kulawa da wannan ɓangare na alkitaba wa tasir daga shi da yake ba wannan fannin yake magana ba a nan to ba zai kawo shi tare da tsawaitawa ba ce zai kawo shi a takaice ya ce wa tabqa tilka tafsilat lil mukhassisin fi hadha al fan lima'rifati islahi al qawmi في كتابة النسخ النسخ المخطوطة القديمة وغير ذلك من الاعتبارات yake cewa to sai zamo sai abin ya sauro ya yi saura a tilka tafsilat waɗancan tafsilai bayanin filla-filla shi zai kawo abin biktisar a takaice to abin da ya ragu na bayanin filla-filla to wannan lilmukhassisi da ne fi hazalfan zai shafi wanda suka yi takhassusi a wannan fannin a wannan fanni na abin da ya shafi rubutu buga littattafai da ta hakikin littattafai to su ne wanda za su za su kawo bayani a can za ka je ka nemi bayani filla-filla amma shi zai kawo maka bayanin ne a takaice da ka sauran bayani wanda za a kawo maka shi a rarrabe filla-filla to ya yi saura ya sauro ga waɗanda suke almutakassisin ne wanda su sun yi takhassusi sun mayar da wannan ya zama shine fannin su anan suke mai da hankali wanda suke takhassusi a wannan fannin lima'rifati islahil qaumi domin sanin akwai wanda su sun yi takhassusi hatta a karatu da suka je suka yi takhassusin su akan wannan ne sun yi takhassusi akan wannan domin sanin istilahil qaum istilahin mutane istilahi na mutane wato salo da yare na mutane fi kitabatin nusakh a wajen rubuta nuskoki almaktuta alkadima wanda suke a rubuce da daddu akwai tsofaffin littattafai da an rubuta su wanda ba a buga su ba amma an rubuta su nusofinsu maktuta ne ba matbu'a ba an rubuta an ajiye amma ba a buga ba to akwai yanzu masu kokari wanda suke shiga suna zakulo irin wannan littattafai din suna kokarin bibiyar su su yi ta hakikin su sannan sai a buga to su suke su ne za su faɗaɗa bayani filla-filla game da wannan fanni game da wannan fanni da za mu shiga wa ghairi zalika min al-i'tibarat da wani wannan daga cikin ibarori da za su samu daga daga wannan domin su san wannan wanda suka yi taksisi a wannan fannin sun yi taksisin ne saboda sanin istilahin mutane kowa da irin salon rubutunsa ibn taymiya da irin salon rubutunsa yana rubutu da ake kira al-mashqu wanda shi ko digo baya yi kawai in ya ɗora alƙalami da tawadi ya kama zanawa sai inda tawadiyan ta tsotse sannan ya ƙara tsomawa to rubutunsa ba kowa yake iya gane shi ba ko cikin ɗalibansa sai wasu daga ciki suke ganewa to da za ka ɗauko littafi da rubutun ibn taimiyya kaga in ba wanda ya takhassusi a wannan bangaren ba ba wanda zai iya gane me aka rubuta a nan me aka rubuta to haka sauran littattafan malamai da suka wallafa suka ajiye da yake rubutu ne na zube wanda ake yinsa da sauri to sai an zo an sake bibiya an yi ta hakiki sannan a buga to su suke mai da hankali a wannan fannin an gane da haka shi da yake fannin da yake magana akai fanni ne na musalawul hadis to tun da abin yana da alaka da ilimin mustalah zai kawo amma a takaice mun gane shine ta'alikin da da da yayi a cikin wannan lamba da aka sa a ƙasa sai ce hukumu kitabatul hadis awalan abu na farko shine hukumu kitabatul hadis me hukuncin rubuta hadisi rubuta hadisi sai ce ikhtalafa salaf min as-sahabati wat tabi'in fi kitabatul hadisi ala aqwal yace salaf sun yi sabani tun daga sahabbai da tabi'ai a wajen rubuta hadisi ya halatta ko bai halatta ba akan maganganu da suka yi فكرهها بعضهم wato faƙara ta alif an samu wasu daga cikinsu sun karhanta rubuta hadisi an ce makruhi ne a rubuta hadisi da ka sun kyamaci rubuta hadisi sai dai ka har da ce a kanka an ba za ka rubuta ba minhum ibnu umar daga cikinsu akwai ibnu umar wa ibn mas'ud da abdullahi dan mas'ud wa zaidu bin thabit da zaidu bin thabit radiyallahu anhu wannan duk sun tafi akan ba a rubuta hadisi ma'ana suna suna karhanta rubuta hadisi ba wa abahaha ba'duhu wasu daga cikin magabatan kuma sai suka halatta suka ce ya halatta minhum daga cikin wanda suka halatta din akwai abdullahi bin amr bin al-as akwai anas ibn malik akwai umar ibn abdul aziz da shi ba ba sahabi bane yana daga cikin magabata wa aksaru sahaba da yawa yawan sahabbai sun tafi akan halaccin rubutawa ya halatta a rubuta sun ma'ajma'u ba da zalika ala jawaziha sannan bayan wancan sabanin daga baya kuma sai suka dawo sai suka yi ijima'i akan halaccin rubutu zama hatta wancan sabanin da aka yi daga farko daga baya an zo an haɗi an yi ijima'i wa zalal khilaf sai sabanin ya gushe walaulam abin nan walaulam walaulam yudawwanu al-hadis fil kitabi لضاء في الأعصار المتأخرة لا سيما في عصرنا يكتشوا ولو لم يدون الحديث ولو لم يدون الحديث بعدن أن ربط حديثي بقى ولو لم يدون الحديث بعدن ربطاوة دون يدون آه. دون هكذا lam yudawwin tunda lam din jazima ce sai mu maida ta kasara saboda al ta al hadis walau lam yudawwin al hadisi fil kitabi in ba dan an rubuta hadisi a cikin littafi ba ma'ana a cikin littattafai an rubuce hadisai la da'a fil a'salil mutaakhira to da da da hadisan sun bata da sun tozarta da sun bata في الآثار المتقدمة أزامنا لسك قباتا لا سيما في أصلنا مسمى ما أولنا زامننا لأني ما حديثي أرسا أشي ربطون ياي أنفاني إن دابا أربطا بدا أنزا حديثي ديك سنقتا to wannan shi yasa malamai suka yi ijma'i akan halaccin rubutawa shi yasa aka yi ta rubutawa aka yi ta rubutawa musamman a karni na uku shine karnin da aka fi yawaita rubuce-rubuce na hadisi da sauran ilmummuka muka ثانيا النبي سبب الاختلاف في حكم الكتابة في حكم كتابته سبب الاختلاف في حكم كتابته سبب da ya janyo saɓani a cikin hukuncin rubuta hadisi me yasa aka yi saɓani ya ce wa sababul khilaf fi hukumi kitabatihi sababin saɓani a hukuncin rubuta hadisi annahu waradat a hadisu muta'arida fil ibahati wan nahyi an samu wasu hadisai da suka zo wanda suke masu cin karo da juna fil ibahati a wajen halacci wannahi da hani wasu sun zo da halacci wasu kuma sun zo da da hani kaga akwai cin karo kenan to wasu sai suka tafi akan hanin wasu kuma suka tafi akan halaccin faminha daga cikin wannan hadisan akwai alif hadisun nahai na farko su ne hadisan da suka zo da hani ma rawahu muslim hadisin da imam muslim ya rawaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la taktubu anni shay'an illa alquran wa man kataba anni shay'an ghayra alqurani fal abannan falyamhuhu kar ku rubuta komai daga gare ni in ba qur'ani ba kar ku rubuta komai daga gare ni in dai ba qur'ani ba wa man kataba anni shay'an ghayra alquran duk wanda ya rubuta wani abu daga gare ni wanda ba ƙur'ani ba ya ce falyamhuhu to lalle ya shafe shi in ma ka rubuta ka je ka goge wannan haga hadisi ne da ya zo da mai da hani ba na biyu hadisul ibaha hadisin da ya zo da halacci wancan imam muslim ya rawaito shi wannan kuma a kharaj shaykhani bukhari da muslim suka fitar da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتبوا لأبي شاهن كربتا وأبو شاهن حديثي wannan ya faru a lokacin da aka yi fatho makka annabi ya miki yana hudu ba sai wata doguwar hudu ba wanda a ciki ya faɗi wasu dokoki to akwai wani mutumin yamen ana ce masa abu shahin to sai ga ba zai iya rike abin da manzan Allah yake ta faɗa ba shine sai ya ce a rubuta min ya manzan Allah a rubuta min ya manzan Allah to sai manzan Allah ya ce uktubu li abi shahin ku rubuta wa abu shahin abin da na faɗa kaga hadisi ne kuma manzan Allah ya umarni a rubuta masa mun gane wa hunaka ahadisu ukhra bayan wannan kuma akwai wasu hadisai na daban fi ibahatul alkitaba wanda suka zo da halaccin rubuta wato rubuta hadisi min ha daga ciki al'izinu li abdullahi bin amr izini da da shi manzan Allah ya bawa abdullahi bin amr bin al'as cewa ya rubuta to kaga akwai waɗannan hadisan to waɗannan hadisan kasancewar wasu sun zo da hani wasu sun zo da halacci shi yasa aka samu wancan sabanin mun fahimta gaba ta uku aljam'u baina ahadith al-ibahati wan nahyi hadawa tsakanin hadisan halacci da hadisan hani in ba kuma ta ba a karatunmu na usulul fiqhi wanda mu samu damar karanta yin sa ba a a ranar a satin da ya gabata rana ya yau shi ne ya kamata a ce mun karanta tunda muna musanya ne in mun karanta musalawul hadisi wannan alhamis alhamis mai zuwa sai makaranta usulul fiqh ko to alhamis da ta wuce mu yi ba to a karatattakan mu na baya ai mun ji hanyoyin da ake hada tsakanin hadisai in sun ci karo da juna hanyoyin da ake bi a hada tsakanin hadisai mun yi dogon karatu akan wannan to shine nan zai magana akan wannan wannan shi ke nuna maka ilmumakan kowanne yana taimaka ma wani kowanne ilimi yana taimaka ma wani yana taimaka wajen gane wani shi yasa ce aljam'u baina ahadith al-ibaha wan nahyi hadawa tsakanin hadisan halacci da hani amma an ce in har zai yiwu a hada tsakanin hadisai to ya zama dole a hada domin in ba a hada ba to za a dauki ɗaya a bar ɗaya ne wanda kuma daukar ɗaya a bar ɗaya wancan da aka bari kaga an yi watsi da shi alhali shi ma kuma hadisin manzo Allah ne ya inganta da haka ba a ba a yin ba a yin abin nan dole ne a hada sai fa in ba za su haɗu ba to sai a duba bangaren nasku in ba a samu damar yin nasku ba a duba bangaren tarjihi in ba haka ba sai a yi tawakkufi kamar da karatu ya gabata akan wannan sai ce laqad jama'a al-ulama baina ahadisin nahyi wal ibahati ala wujuhin yace haƙiƙa malamai sun hada tsakanin hadisan hani da hadisan halacci wajen rubuta hadisi sun yi wato sun yi kokari sun hada daga jama'al ulama'u wato malamai sun hada tsakanin hadisan hani da hadisan halacci ala wujuhin ta fuskoki da yawa hadawar ma ba ta fuska ɗaya ba ta fuskoki da yawa suka hada tsakanin wa'annan hadisan suka kuma tabbatar da cewa ba su ci karo da juna ba tunda ba su ci karo da juna ba kuma ana iya aiki da su gaba ɗaya minha daga cikin hanyoyin da suka bi wajen hadawa alif na farko qala ba'duhum wasu daga cikin malamai suka ce al-iznu bil kitabati liman khifa nisyanuhu lil hadis izinin da aka bayar cewa a rubuta an bayar da izinin ne ga wanda aka ji tsoron zai manta hadisin ga wanda baya iya rikewa in ya ji zai manta to shi sai aka bashi izini ya rubuta dan kar ya manta wannan hayu shi kuma hanin liman uminan nisyan ga wanda aka amince masa daga mantuwa yana da kwakwalwar da zai iya rikewa ba zai manta ba wa khifa alaihi tikaluhu alal khatti idza kataba kuma an ji masa tsoron dogara da rubutu idan har ya rubuta ba zai yi kokarin hardacewa ba tunda ina da shi a rubuce ai ba sai na haddace ba alhali kuma ana bukatan sa a haddace tunda ba ko ina kake yawo da littattafai ba in baka da shi a haddace to idan bukatar shi ta taso kuma sai ka ce ku tsaya na je gida na dauko littafi to an ji tsoro ga wanda yake rubutawa ya dogara kamar yadda muke a yau yau wa yake kokarin haddace qur'ani saboda gashi a rubuce sai kadan wa yake kokarin haddace hadisi hadisai sai yan kadan daga ciki saboda ga su kwalita tafai ga su a wayar ka duk inda kace kana tare da waya ana cewa hadisin nan na kaza ku tsaya ku tsaya sai ya dauko waya babu shi akai to su ba su da wannan falala din irin tamu kana da waya yanzu yanzu kana iya binciko hadisin su ba su da wannan littattafai ne jibga jibga wasu da fata aka yi su wasu da kaza a gabayuwa kai ta yawo da su ko ina to don jin tsoron kada mutum ya dogara da rubutu in ya rubuta to ya ki har da shi yasa sai aka hana aka hana rubutawa mun gane kenan ga wanda zai iya haddacewa to shi an fi so ya haddace wanda kuma ba zai iya wanda ake jin tsoron ya manta to shi wannan sai ya rubuta mun fahimta wa qala ba'duhum wasu daga cikin su suka ce kaga anan sai ya zama hanin ya shafi wa ya shafi wanda yake iya hardacewa shi ya je ya haddace shi kuma halaccin ya shafi wanda bai iya hardacewa yawa wannan shine hanyar da suka bi ta hada hadisan yar kowanne za a yi aiki da shi ana wa qala ba'duhum wasu daga cikin su suka ce جاء النهي حين خيف اختلاته حين حين خيف اختلاته بالقرآن hanin ya zo ne a lokacin da aka ji tsoron cakuɗa shi ma'ana cakuɗa hadisin bil qur'ani da alqur'ani a lokacin da wahayi yake sauka to idan aka ce za a rika rubutawa hadda hadisi to akwai yiwuwar wani a manzo Allah ya faɗi hadisi sai ya ɗauka aya ce sai je sai ya rubuta ta a cikin a cikin alqur'ani to kaga wannan sai ya zama an cakula tsakanin alkur'ani da hadisai to sai aka hana rubutawa don gudun faruwar haka summa ja'a al-iznu bil kitabati hina umina dhalik sannan sai izini ya zo da rubutawa daga baya sai aka bada izini a lokacin da aka amintu daga cakudawar yanzu an amintu an gane usulubin salon qur'ani ana kuma gane usulubin hadisi kuma ana iya fahimtar wannan abin da manzo Allah yake faɗa qur'ani ne wannan kuma hadisi ne har yanzu ko da ba su habbai ba da suke da fahimta mu din ma da ba mu da fahimta muke da karancin fahimta in dai har mutum malami ne ana karanta hadisi zai gane wannan hadisi ne ana karanta aya kuma zai gane wannan aya ce ko da baya haddace da ayar ko da baya haddace da hadisin kuma hadisin ko da waka aka karanta shi irin yadda ake rera qur'ani zaka iya gane wannan ba qur'ani bane kun fahimta haka ƙur'ani kuma ko da an karanta ta karatu na zube ba tare da an waka ta ba za ka iya gane wannan ƙur'ani ne ba hadisi ba in dai mutum ya ya abin nan yana ta'ammuli da ƙur'ani da hadisi balanta na sahabbai to da tafiya ce tafiya aka samu aminci an amintu cewa ba za a cakuɗa ƙur'ani da hadisi ba ana gane kowanne daga cikin biyun to sai aka aka ba da izini a yi mai a rubuta mun gane wa ala hadha yakunu nahyu mansukhan to akan wannan ra'ayi na biyu sai zama kenan hanin an shafe hukuncin sa ne a wancan ra'ayi na farko ba a shafe hukuncin hanin ba hanin yana nan amma hanin ya shafi wanda yake iya haddacewa ne amma a wannan kauli na biyu wanda shine malamai suka fi dauka shi ma suka fi yawan ambato ba sa ma ambaton wancan wajahi na farkon sun fi ambaton wannan na biyu to akan wannan wajahi na biyu sai ya zanto hannun an shafe shi ne an shafe hukuncin hana da aka yanzu abin da aka tafi a kansa shine mai halacci cewa ya halatta a rubuta shi yasa aka yi ta rubutawa hatta su bukharin da suke da har da aidu sun rubuta sun rubuta su imamu ahmad bin hanbal duk mahaddata hadisi ne amma kuma duka sun rubuta shi rabi'an kafa abin nan gaba ta hudu madha yajibu alal ala katibul hadis menene yake wajaba akan marubucin hadisi me yake wajaba a kansa idan za kana son ka zama marubucin hadisi to me wajibi a kanka ya ce yambazi ala katibil hadisi ya dace ga marubucin hadisi an yasrifa himmatahu ila dabtihi wa tahqiqihi ya karkatar da himmarsa zuwa ga kiyaye hadisin da haddace shi wa tahqiqihi da kuma tahqiqinsa ma'ana bin abin keke da keke ya tabbatar cewa haka abin yake babu kuskure bangaren wasalinsa da kalmominsa da sauransu shine ta haƙiƙi shine cewa ta haƙiƙihi shaklan wa naqtan yu'manu ma'ahum al-labsu ya haƙiƙance game da shi hadisin ta bangaren shakalinsa wasali kenan wa naqlan wa abannan wa naqtan haka bangaren dige-dige ya tabbatar nan digo ɗaya ne ba biyu ba ko nan biyu ne ba ɗaya ba ko nan uku ne dige-digen na harufa don kada ya mai da ta'un sa'un ko ya mai da sa'un ta'un ko wani abu irin wannan ya kiyaye ɗige-ɗigen hadisi yu'manu ma'ahum al-labsu wanda tare da wa'annan abubuwa guda biyu ne za a amintu daga daga al-labs rikicewa a cakula a cakula abin a rikici wanda in ka zo ka samu nan ɗigo uku ne kaga da sa'un zaka karanta shi kamar wani malami da aka samu kuda ne ya zo ya fitsari a akan littafi sai ya yi ɗigo akan wani harafi ko ya ƙara ɗigo ne ko ya ɗigo kaga da ya zo karantawa sai ya karanta da wani abu daban sai ya karanta shi da wani abu daban kuma ya ba da ma'ana wadda take mara kyau to kaga ana samun irin wannan matsala fitsarin kuda ya kawo matsala saboda ya yi digo a wani gurin da ba bai kamata ba da haka sai ya ce wa yushkilul mushkila ya yi wa mai wasali wasali duk wanda yake mai rikitarwa ne to ya kokari ya sa masa wasali dan kada ya rikitar da masu karantawa la siyama al asma ko la siyama asma abin nan asmaul alam musamman ma sunayen mutane sunayen mutane a sa musu wasali li'annaha la tudraku bima qablaha wala ma wala bima ba'daha domin sunayen mutane baka iya gane wasalin su ta hanyar abin da yake kafin su ko abin da zai biyo bayan su amma in kalmar larabci ce in ka zo zaka yi amfani da li'irabi da ka sani kana da ilimi na nahau zaka yi amfani ka gane nan harfu jarrin ne sai ka sa kasra za ka duba ka gane nan harfu nasibin ne ka sa nasaba za ka gane kuma nan a matsayin marfu'i yake sai ka sa rufa kana gane haka ta hanyar duba da abin da ya zo kafin kalmar ko abin da ya biyo bayanta amma in sunan mutum ne ba za ka iya gane ta irin wannan hanyar ba da haka akwai buƙatar su sunayen mutane sai a sa musu wasali a sa musu ɗigo a sa musu wasali ya ce li'annaha la tudraku bima abin nan bima qablaha wala bima ba'daha wa an yakuna khattuhu wadihan fi qawaid al-khatt al-mashhura kuma ya kasance rubutansa a bayyane yake yana yin rubutun balo-balo akan ka'idodin rubutu wanda suke mafiya shahara ya zama yana rubutunsa bisa ka'idar rubutu mafi shahara wa Allah ya stalihu li nafsihi istilahan khasan kada yi wa kansa wani istilahi wani salar rubutu da yake bance shi shi kadai wanda ba shi ne salar rubutun da aka sani a yau ba salar rubutun da aka sani a yau kafin ɗigo biyu ake mata in a wajen warshi ne a ƙur'ani kadai kafin ana yi mata mai ɗigo ɗaya a sama fa'un a yi mata ɗigo ɗaya a ƙasa in a sauran rubutu ne mafi shahara a yi mata ɗigo ɗaya a sama fa'un in kafin ce a yi mata ɗigo biyu amma kuma akwai rubutun warsh wanda muka sani musamman rubutunmu na warshi na abin nan namu na nan na al-maghrib al-arabi din nan zaka ga fa'un ɗigo ɗaya ake mata a ƙasa kafin ita kuma a yi mata ɗigo ɗaya a sama kun lura da wannan to akwai irin wannan to wannan kaga abu ne in kayi da wannan salon to an san abu ne sananne amma kar ka zo ka zo da kafin kai mata wasu ɗige-ɗigen da ba a sani ba ka ce wannan kafin kake nufi ko ka zo da fa'un kai mata ɗigo biyu ko wasu ɗige-ɗigen da ba haka aka sani ba ba shi ne istilahin da ake amfani da shi ba ka ce ai wannan kafin kake nufi su wannan ba a yadda da wannan ba dole ka yi amfani da istilahi wanda yake sananne mafi shahara mutum ba zai kirkira wa kansa wani istilahi na rubutu da yake bance shi ba mun gane wannan bi ramzin la ya'rifuhu nas ko kuma ya rika amfani da wasu rumuz wasu alamomi na ishara wanda mutane ba su san su ba bai dace ba وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما ياداتي يكياي أكن ربوت صلاتي دا سلم على النبي محمد أبنى التسليم أبنى وأن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم ربوت wato salati da sallama da taslimi ga annabi muhammad in yazo duk inda ya kawo sunan manzo Allah yasa sallallahu alaihi wa sallam da inda ya kawo sallallahu alaihi wasallam kullama ja a zikiruhu a duk lokacin da ambaton manzan Allah ya zo to a gabansa ya rubuta sallallahu alaihi wasallam mun gane wala yas'amu min tikrari zalika kada ya kosa wajen maimaita wannan sallallahu alaihi wasallam daga sunan Muhammadu ya zo wajen so biyar a guri daya ya ce to ya in an sa ɗaya ma ya isa sauran ba sai an sa ba a'a duk kowanne ya sa masa mun fahimta kada ya kosa ولا يتقيد في ذلك بما في الأصل إن كان ناقصا kada ya ƙayyade a cikin wannan da abin da ya zo a asalin inda yake kwafo hadisin in inda ya kwafo din an rubuta shi tare da tawaya kana kwafowa a jikin wani littafi shi da ya zo bai rubuta sallallahu alaihi wasallam ko kuma sai ya sa sadun kawai da inda ya zo suna annabi Muhammad sai ya sa sadun wasu suna yin wannan to kai in ka zo kada ka kada ka kada ka biye masa kada ka kayyade kanka da yadda ya kai rubuta shi cikakke sallallahu alaihi wasallam wa kazalika sana'u ala Allah subhanahu wa ta'ala haka bangaren abin da ya shafi yaban Allah subhanahu wa ta'ala shi ma in ka zo ka rubuta an rubuta Allah subhanahu wa ta'ala ko Allahu ta'ala ko qala Allahu azza wa jalla duk ana faɗar wannan shine ce ka azza wa jalla kamar a rubuta qala Allahu azza wa jalla ko qala Allahu subhanahu wa ta'ala ko ƙala subhanahu ko wasu kalmomi ne yabo su ma dai a rubuta su wa kadhalika at-taraddi wa tarahhum ala sahabati wal ulama haka bangaren abin da ya shafi taraddi radiyallahu anhum idan sunan sahabi ya zo radiyallahu anhu wa tarahhum da kuma rahimahullah ala sahabati wal ulama shi radiyallahu anhum ana amfani da shi ne ga sahabbai shi radiyallahu anhu shi kuma rahimahullah ana amfani da shi ga me ga malamai wanda suke sun riga mu gidan gaskiya masu rai daga ciki su kuma sai a ce hafizahullah hafizahullah to wannan duka istilahi ne ko ka saba ba laifi kana iya kiran malami ka ce masa radiyallahu anhu ba matsala a littattafan ibnu taymiya in kana karanta zaka yi ta ganin wannan sai kaga ibnu taymiya ya ambaci sunan malami ya ce masa radiyallahu anhu ba matsala bane wannan amma istilahi wanda aka bayar na ƙarshe wanda da an faɗa kana ganewa shine wannan manzon Allah a ce sallallahu alaihi wasallam sauran annaba a ce alaihi musallam Allah ta'ala ko a ce Allahu azza wa jal ko Allahu subhanahu wa ta'ala ko abin da ya kama da haka sahabbai radiyallahu anhu duk wanda ba sahabi ba wanda ya sun riga mu gidan gaskiya rahimahumullah masu rai daga ciki hafizahumullah to haka ake amfani shine istilahi dan ka faɗi wani akan wani ba laifi an gane wanda yake da ya mutu dai shine ba za ka yi magana hafizahullah ba tunda shi ya riga ya tafi ba maganan kiyayewa yin sai maganar rahama amma mai rai kana iya ce masa rahimahullah kana iya ce Allah ya ji kanwa ne ba dan ya rasu ba ko da Hausa ma ana faɗar haka ko Allah ya ji kanwa ne ba dan ya rasu ba to kar mutum ya kosa shi ma da wannan ko ya sakaci da wannan yace a
ويكره ويكره نيكو كو ويكره ويكره الاقتصار على الصلاة وح- على على الصلاة وحدها أو التسليم وحده أنا كرحا تتكيتاوا أكن صلاتي شي كدي كو تسليمي شي كدي أوجان أمبتن سونا منزان الله Hmm? kace a a- ambaci annabi kace sallallahu alaihi kawai Hmm, ko kace salamullahi alaihi kawai ka tsaya daga nan an karhanta wannan ce annabi muhammad ce salamullahi alaihi ko kuma a ce annabi muhammad ka ce sallallahu alaihi a ka hada duka biyu sallallahu alaihi wa sallam jamil yawwa an karhanta tsaye da- da- wato iktisari akan daya a bar daya kama yukrahu ar-ramzu ilaihi bi sad- bi- bi bi- bi sadin wa nahwihi kamar yadda kuma an karhanta yin ishara kai ramzi ilaihi ma zuwa ga su sallallahu alaihi wasallam din bisadin ka sa sadun kawai wani sai yi faranta zai sa baka kausaini in kawo kausaini sai ya sa sadun a ciki ma'ana wai sallallahu alaihi wasallam kenan wani hauhi da abin da ya kama da haka Mm, na hauhi din shine mislu sal'am ya sa sadun da lamun da ainun da mimun ma'ana sallallahu alaihi wasallam ya ce to duka yi wannan wa alaihi an yaktuba ha kamilataini an yaktuba huma kamilataini wajibi ne a kan shi ko abin da ya dace a kan sai ya rubuta su cikakku duka biyu sallallahu alaihi wa sallam akwai ma buƙatar ƙala alihi a ciki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana iya ƙara wa sahbihi ma ba laifi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam duk ba matsala in kai wannan an fahimta? Mm. gaba ta biyar al-muqabalatu wa kayfiyatuha muqabala gwarawa tsakanin abin da ka rubuta da littafin da ka kwafo daga gare shi ko kuma nuskha din wadda take maktuta wadda ka kwafo hadisan daga gare ta in ka kare to zaka yi abin da ake cewa muqabala wa kayfiyatuha da yadda ake yin ta ga yadda ake yin ta yace yajibu ala al-katibi ala katibi al-hadisi ba'da al-faraghi min kitabatihi muqabalata kitabihi bi asli bi asli shaykhihi ya ce yana wajaba ga marubucin hadisi bayan ya gama rubutawa bayan ya gama rubuta littafinsa ya yi muƙabalar littafin nashi abinda ya rubuta bi asli shekhihi da asalin littafin malaminsa inda ya kwafo ɗin ya sa lamba ƙasa ya ce ai nuskhatu shekhihi al-asliya allati akhadha minha wato nuskha ta malaminsa ta asali inda ya kwafo wato wannan hadisan to sai ya zo sai ya gwara dai ya tabbatar an rubuta daidai ko akwai akwai gyara an gane walau akhazahu walau akhazahu anhu bi tariq al-ijaza ko da ko ta hanyar ijaza ne ya karbi hadisan daga malamin malami masa ijaza ka je nayi maka ijaza ka rubuta littattafan da suke abin nan ka rubuta hadisan da suke cikin littattafai na ko littafi na kaza to idan ya je ya rubuta akwai bukatar ya dawo wajen malamin don a yi muƙabala a tabbatar abin da ya rubuta ba kuskure a ciki mun fahimta wa kaifiyatul muqabala yanda ake yin muqabala din shine an yamsika huwa wa shaykhuhu kitabaihima halat tasmi da shi da malamin sa kowa ya rike littafin sa a lokacin sauraro zai zo shi yana karantawa malamin yana rike da nashi yana bin sa inda ya daidai a wuce inda ya kuskure ya ce tsaya nan gyara kaza ne ba kaza ba sai ya gyara an gane wa yakfi an yuqabila lahu siqatun akhar fi ayi waqtin halal qira'ati aw ba'daha kuma yana wadatarwa wani ya masa muqabala a samu wani amintacce an yuqabila lahu siqatun akhar wani amintacce na daban ko almajirin malamin ko wani abu irin wannan fi ayi waktin ku- a kowane lokaci ko da a kaddara malamin a ce ya rasu ne don a zo a tabbatar abin da ya rubuta ya yi daidai da abin da malamin ya rubuta halal qira'a sawa'un a cikin halin da yake rubutun ne abin da ya rubuta sai ya zo a yi muqabala sannan ya koma ya sake rubutowa har ya gama littafin au ba'da ko kuma bayan ya gama littafin gaba daya to lokacin kuma sai ya zo sai a yi wannan muqabala din a tabbatar abin da ya rubuta din daidai ya kwafa mun fahimta kama yakfi muqabalatuhu bi binene bi far'in muqabalun bi asli shekhi kamar yadda yana yana wadatarwa yayi mu- ya- ya- ya- yayi muqabalar littafinsa ba- yana zan kira ta da Hausa ne ban sani ba ya- ya ya- ya gwara zamu ce ya- ya- ya- ya- ya gwara littafinsa ya- ya ya duba yayi yayi muqabala dan a gane cewa abin da yake cikin wannan shi aka rubuta anan bi far'in da wani littafi shi ma far'i ba na asalin ba muqabalun amma wanda shi an yi muqabalan sa bi asali shehi da asalin littafin shehin misali ba asalin littafin shehin bane za a yi muqabala da shi shi ma wani littafin ne da wani ya kwafa daga shehin amma shi ma an masa muba- muqabala da na shehin mun gane wannan a kaddara abdulmumin shine babban malamin wanda ya wallafa littafin to kai ma- ah, malam yusuf ya malam mustafa ya ya ya- ya kwafi littafin kuma ya je ya yi muqabala da malamin an tabbatar da cewa abin da ya kwafa din daidai ne to ni daga baya idan na zo na rubuta ni ma to yanzu ina son a min muqabala ana yin muqabala da littafin shi mustafa din tunda shi ya ya samu shafa yawwa tun da shi an masa muqabala da na asalin yawwa ana iya yin wannan ba laifi Eh, mun gane ko yawwa ana iya yin wannan ba dole sai na asalin asalin ba amma a tabbatar wannan da za a yi muqabala da shi shi ma an masa muqabala da na asalin yawwa gaba ta ƙarshe da za mu tsaya a kanta a gurguje shine istilahatun fi kitabati alfazil ada'i wa ghairiha wasu istilahat ya kace istilahi wani abu da mutane suka haɗu a kai wanda suke fahimtar junansu a kai ko wani yare ne ko wani rubutu ko kaza shine istilahi to wasu istilahohi fi kitabatil alfaz a wajen rubuta wasu lafuzza alfazil ada fi kitabati alfazil ada a wajen rubuta lafuzzan bayar da hadisi wa ghairiha da wasunsu yace galaba ala kasirin min kuttabil hadis ya yi rinjaye akan da yawa daga cikin marubuta hadisi al-iktisaru ala ala ramzi fi alfazil ada suna takaitawa akan ramzi ramzi shine wata ishara wata alama fi alfazil ada a cikin lafuzzan bayar da hadisi da zaran an ga wannan ramzi din an san kaza yake nufi ba sai sun kawo shi cikakken sa ba fa min zalika daga cikin abinda wato suka takaita a kansa na rumuzkin annahum yaktubuna su sun kasance suna rubuta a faƙara ta alif haddasana to kalmar haddasana kaga ga yadda take wani ya ba mu labari to in sun zo sai su cire ha'un da dalun din kun gani sai su bar sana to in ka zo kai ba sana zaka ce ba haddasana zaka ce an gane ko ma su cire sawun din su bar na kawai shine ce au na da zaran ka zo cikin isnadi kaga na na na kai in ka zo ba na na za ka yi ta cewa ba haddasa na dai za ka ce kai wannan ramuz ne na haddasa na kamar in ka zo ka samu sadun ai ba za ka ce annai muhammadu sadun ka wuce ba me za ka ce sallallahu sallallahu alaihi wasallam to shi ma haka ne in ka ga fa'un da na din nan sa- sana ko ka ga na to in ka zo suka ce haddasana qala haddasana qala haddasana ba na biyu akhbarana ita akhbarana sai su rubuta ta da na ita ma ko aran wato arana sai sa alif da ra'un ta arana in ka ga arana wannan ma'ananta akhbarana ne kun fahimta to shi ma duka suna yin wannan da haddasana da akhbarana muka ce duka suna ba da ma'ana iri ɗaya a can bayan mun kawo su ha tahawilul isnadi ila isnadin akhar juye isnadi zuwa wani isnadi na daban malami yana cikin koro ma hadisi isnadi to sai zama hadisin guda ɗaya yana da isnadi kusan guda uku ko hudu ko biyar to yana son ya kawo isnadan duka sannan ƙarshe sai ya kawo hadisin to idan ya zo ya kawo isnadin farko sai ya ce ha ba tare da ya kawo hadisin ba yana cewa ha za ka gane yanzu ya zo ƙarshen wannan isnadin sai ya koma sai ya ɗauko haddasana wa haddasana wane wane wane sai kuma ya sake cewa ha sai ya koma sai ya ɗauko isnadi na uku shi ma idan ya zo ƙarshen inda suka haɗu gaba ɗayansu sai ya ci gaba daga nan in akwai sauran wasu mutanen biyu ko uku sai ya ci gaba daga nan sai ya zo ƙarshen inda isnadin ya tike kenan duk daga nan iya nan duka sun yi rassa daga nan kenan yanzu wajen isnadi uku ne amma duk sun haɗu akan wani to daga wani nan sai ya ci gaba in wani nan sahabi ne kaga ƙala in kuma wani nan tabi'i ne sai ya tafi kan sahabin da ya ji daga gare shi ya tafi zuwa matanin hadisin kala rasulullah sallallahu kaza mun fahimta to wannan haɗin shi ma ramzi ne da yake nuna tahawil tahawil isnad ila isnadin akhar juya isnadi zuwa wani isnadi na daban shine ce yarmuzuna lahu biha kun ga gurin yana masa ramzi da ha yace kuma wa yantiqul qari'u biha hakaza ha mai karantawa in yazo yana furta ta kamar haka ba ha zai ce ha zai ce sai ya wuce ma'ananta tahwili an gane yawwa ma'ananta kenan yana cewa ha shine tahwilul tahwilul tahwilun ma'anansa at-tahwil min isnadin ila akhar nan yayi tahwili daga wani isnadi zuwa wani to in yazo sai ce ha wa haddasana kaza wa haddasana kaza wa haddasana kaza duka malaman hadisi ne yawanci suna yin wannan amma wanda ya fi yawan amfani da wannan shine imamu muslim da abu daud imamu muslim da imamu abu daud sun fi yawan amfani da da wannan alal misali in ka je sahihu muslim hadisi mai lamba 731 abin da yasa na rike lokacin da muke karatun masarwar hadis mun zo tare da malamin mu da muka zo yana ba mu misali sai muka kasa ganewa ni yanzu ai na yi bayani kun gane to shi da ya bayani sai muka kasa ganewa to kuma sai ka san halin ɗalibai ba a gane ba amma ana jin nauyin malami sai a wuce to ni gaskiya da na gaban gane nace malam gaskiya nan ba mu gane ba ya kamata a ba mu misali yace dama na san kai kai kai ne kai kowa abin da dama ban karatu in ban gane ba ba a wuce to sai ce mu bari sai gobe da gobe ta yi muka zo sai muka ci gaba da karatu ba tare da ya sai da aka zo karshe sai na tuna ce dama ne dama na san sai kai magana to shine sai ya ba mu misali da wannan hadisin to har yanzu ina rike da hadisin ni ma zan ba ku misali da shi hadisi na 731 a muslim inda ya muslim ga yanda ya kawo isnadin ku saurara da kyau muslim yace wa haddathani abu rabi az-zahrani قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد ها إذا كان زي تحويلي كان قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون حا زيادة قرشن ونا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيء حا أكوكينا وريكي وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير سيتي جميعا عن ابن هشام دوانا غدا أكو غدا أكو نيكو ها أكو مكا غني ya ce to duk wa'annan wannan na hudu ne wani isnadi na hudu ne sai ce jami'an to duka wannan isnadan guda hudu an hisham bin urwa daga hisham bin urwa duk wannan uku sai ya sake cewa ha wa haddathani zuhair bin harbin wal lafzu lahu lafazin kuma nasa ne qala yace haddathana yahya shi kuma zuhair bin harb yace haddathana yahya bin sa'id an hisham bin urwa qala shi hisham bin urwa ya ce akhbarani abi babana urwa ibn zubair shi ya bani hadisin an aishata daga aisha matar manzon Allah qalat aisha ta ce ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi shay'in min salati al-layl jalisan ban taba ganin manzon Allah yana karanta wani abu ba a sallan sa ta dare a zaune hatta idza kabira sai da ya girma qara'a jalisan lokacin yake karatu a zaune ma'ana sai da tsufa ya kama shi حتى إذا بقي عليه من أبنن من السورة ثلاثون أو أربعون آية سيأي مسا سورة دقوانا سورة آية كمر آية ثلاثون كو أربعين قام سيميك فقرأهن سي كرنت آية ثلاثون كو أربعين ثم ركع سنن سي ركوي شيني حديث تو إذا مكا لورا أنا إمام مسلم يا رويتو حديث تهنيوي قدا نوا قدا بير بإسنادي قدا بير isnadin farko haddasani abu rabi az-zahrani an hamad bin zaid an hisham bin an hisham sai ku tuke zuwa ga hisham shi ya tsaya daga zaidu amma kai kara hadda hisham tunda anan aka haɗu duk in zo an hisham to duk nan suka haɗe an hisham bin urwa an abihi an aisha isnari na biyu inda yace haddasana hasan bin rabi shi kuma daga mahadi bin maimun shi kuma daga hisham bin urwa shi kuma daga abihi daga babansa an aisha na biyu kenan haka ne ko na biyu kenan na uku isnadi wanda yace abi shayba ya gaya musu haddasana abu abin nan haddasana ibn abi shayba haddasana ibn abi shayba shi ma yace kuma wanda ya sanar da su waki shi kuma waki'un shine daga hisham anan saka haɗu hisham bin urwa an abihi an aisha na hudu wanda yace haddasana abu kuraibin haddasana abu numair an hisham nan suka haɗu bin urwa an abihi an aisha na biyar da yace haddasani zuhair bin harb wanda shi ma yace haddasana yahya bin sa'id shi ma dai an hisham nan suka haɗu an hisham bin urwa an abihi an aisha kun gane to amma da ya tashi korowa duk sai ko isnadan gaba ɗaya amma yana sa ha in ka ji ya ce ha din nan to yanzu zai tahwili daga isnadi zuwa wani isnadi ina fatan kun gane da kyau yawwa to sai da malami mana haka sannan muka gane warawara to gaba na ƙarshe sai ya ce jarat al'ada bi hasfi kalmati qala al'ada ta gudana ta hanyar share kalmar qala in an zo sai su share kalmar qala tsakankanin haddasana da haddasana ba sai sun ce qala haddasana ba sai su share qala din wa nahu ya da abin da kama da haka bayanar rijalil isnadi khattan a tsakankanin mazajen isnadi amma a rubutu kawai ake share kala din kai in ka zo karantawa sai ka kawo kala wa zalika li ajli al-ikhtisar suna yin haka wai saboda takaitawa lakin yanbaghi lil qari at-talaffuz biha amma mai karantawa dole ya lafazanta kala din nan da ba su kawo ba mislu kwatankwacin haddasana abdullahi bin yusuf akhbarana malik kaga nan haddasana abdullahi bin yusuf akhbarana malikun kaga an share kala tsakaninsu to fa yanbaghi ala alqari'i ya kamata ga makaranci an ya kula in yazo shi sai ya ce qala akhbarna akhbarana malik mun fahimta haddathana abdullahi bin yusuf qala akhbarana malik sai ya sa qala din dan in yace akhbarana malik kamar su aka ba labari kamar su aka ba labari kai da kake magana kai ne maliku ya ba labari kai kuma ina kai ina maliku sai ka ce qala yace akhbarana maliku haka ake yi kama jarat al'ada bi hasfi annahu kamar da al'ada ta gudana wajen share annahu fi awakhilil isnad ikhtisaran a karshe karshen isnadai shi ma dai saboda takaitawa mislu misalin an abi huraira qala daga abi huraira abi huraira yace an gane to ya kamata a ce annahu qala to amma sai a share annahu din sai a ce kawai qala yace fa yanbaghi lil qari'in nutqu bi annahu to ya kamata ga makaranci shi in yazo ya furta annahu din فيقول سيج أنه قال عن أبي هريرة أنه قال كذا كذا وذلك تصحيحا للكلام من حيث الإعراب زأي هكا سبدا إنغن تمغانا تبنغر الإعرابي من فإنت to haka ake karanta hadisi mu tsaya nan in muka zo sai mu karanta shi gaba ta bakwai insha Allah zuwa karshe subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum ورحمة الله